أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna daya ga watan jimada akhir hijira na ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 24 ga watan Disamba na shekara ta 2022 miladiya mun dawo kan karatunmu na littafin Sheikhul Islami wa Sadatul Anami Alhaji Ibrahim Iyas radiyallahu anhu da ake ce masa Ruhul Adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da littafin nan da yayi sharhi wa Ruhul Adab din da ake ce masa Lubbul Lubbi muna cikin baitin Sheikhul Islami وسعادة العنامي الهجي إبراهيم إياس رضي الله عنه ديكي تشيوا إذا طلبت مطلبا عدمت فضيره يدري وما دريت يدفع ما يدور لطفا منه لا تتهما إلهنا فتخذلا شيخ الإسلام yake cewa idan kana neman abun nema sannan sai ka rasa abun to Allah tabaaraka ta'ala shi san cutan wannan abun kai baka sani ba Allah tabaraka ta'ala yana tunkuɗar da abin da zai cutar da kai karka tumi karka tumi Allah balle kuma ka kaskanta ko ka walakanta to a me lubul lubbi ya ga mana cewa maganganun Shehu radiyallahu anhu maganganu ne wanda kowace magana idan an dauke ta to za a fitar da ilmomi ne a cikin wannan maganar saboda haka baitin nan da shi yace idza talibta matlaban adimta idan kana neman abun nema to ashe kana da matlab abun da kake nema to me kake neman nan shine abun da zaka rayu da shi na rayuwar duniyarka ko na rayuwar lahiranka saboda haka dukkan wani motsin ka nema ne sai yace mana to a cikin nema akwai neman da zaka yi wajen Allah tabaaraka wa ta'ala kana nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya baka to idan zaka nema a wajen Allah me zaka yi addu'a zaka yi saboda ka sai ce matsalab ɗinka na farko shine addu'a ka roki Allah cikin abin da kake nema kowane iri ne to shin ka iya roƙon ka san yadda za a roki Allah ko baka sani ba sai ce to shine a sai a baka kamar yadda aka karanta a yin alkur'ani da suka yi magana akan roƙon Allah a baka hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da suka yi magana kan roƙon Allah a baka irin addu'o'in da sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama aka tabbatar da su a baka addu'o'in da su suka yi wanda ba gaban annabi ba su sabon sannan a baka addu'o'in da waliyan Allah suke yi ya irga mana su har mu karanta irin addu'o'in da Maulana Shehu Tijjani radiyallahu anhu yake yi sannan kuma mun karanta irin addu'an da Maulana Sheikhul Islami wa Sa'adatul Anami Alhaji Ibrahim Iyas radiyallahu anhu shi ma yake yi sannan mun karanta wata addu'a da ake bawa dan kasuwa ina gano muka tsaya irin addu'an da zai karanta to bayan nan kuma har yanzu ya kawo mana wasu addu'o'in da bayin Allah suke yi za mu tashi akan wannan addu'a yace du'a'un jami'ul limam rufa'i rahim rahmatullahi alayh yace wannan wata addu'a ce ga mimmiya wanda imam rufa'i yake karantawa Allah masa rahama addu'a ita ce Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamuha wa minal 'asamati dawamuha wa minar rahmati shumulaha wa minal 'afiyati husulha ومن العيش أرغضه ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الأنعام أعمها ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أنفعه yace Imam Rufa'i rahmatullahi alayhi yana karanta wannan addu'a addu'a tana cewa Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamuha Allah ina roƙonka a cikin ni'imomi naka cika mun su wa minal asamati dawamuha Allah ina roƙonka kiyaye wanda zaka bani ta dawama wa minar rahmati shumuliha Allah ina roƙonka cikin rahmar da zaka bani ta game ni wa minal afiyati husuliha Allah ina roƙonka cikin lafiya da zaka bani ya zama tana tabbate tana tare da ni a kowane lokaci wa min al-aish arzadahu daga rayuwa mai dadi wa min al-umri as'adahu daga shekaru masu wato wanda za a samu tsira da su wa min al-ihsani atammahu abin da ya zama kyautatacce kuma a cika mun shi wa min al-an'ami a'ammaha daga cikin ni'imomi ko kuma dabbobi ya zama wato wanda ya game wa min al-fadli azabahu daga cikin falala kuma mafi dadin sa wa min al-lurfi anfa'ahu daga cikin abu mafi sauki kuma mai amfani to wannan addu'an Imam Rufai rahmatullahi alayhi shi yake karanta ta a ma'anar addu'an yana cewa Allahumma inni as'aluka min an-ni'mati tamamuha ya Allah ina roƙonka a cikin ni'imomin da zaka mini Allah ka cika mu wannan ni'ima ka san su waliyan Allah su suka san Allah tabaaraka wataala su suka san da me za a roke shi saboda haka duk kalmar da suka furta to karatu ne mai yawa a ciki da yake cewa yana roƙon Allah idan ya masa ni'ima ya cika masa wannan ni'ima idan Allah ya cika masa ni'iman nan to nan ne fa ni'imar ta samu ta zama cikekkiya tana tare da shi a cikin komansa a Allah zai iya maka ni'ima amma watakila kai baka zama ni'ima maka ba sai ran da abun ya kwaci ya barka sai ka gane cewa ashe Allah ya maka ni'ima da ya baka abu iri kaza watakila kai kuma a tunaninka baka taba zamani wani abun ni'ima bane kai kana ganin sa makunci ne da wahala shi wannan abun da aka baka na ni'ima to amma kuma dan adam sai kaga ya manta to amma idan Allah ya cika mutun ni'imar zai zama baya iya mantawa cikin komansa ya gane cewa wannan cikakken ni'ima ne Allah ya masa ita sannan sai yace wa min al'asamati dawamuha Allah idan zaka kiyaye ni to kiyaye wannan ya zama ya dawama ba na wani lokaci bane zuwa wani lokaci kuma ya dage ba a Allah ka bani kiyayewa dawwamamme wanda a cikin komai Allah ka kiyaye ni to idan mun ya samu kiyayewa ta Allah tabaraka wataala to shine zai rayuwarsa baya jin tsoro baya jin haushin me zai same shi ko wani abu mai kama da wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ana gadin sa ai ana zuwa ai gadin sa sai Allah ya saukar da wallahu ya'sumuka minan nas Allah ya kiyaye ka daga mutane sai ya ce masu gadin nan su tafi Allah ya ce ya kare shi saboda haka kawai su tafi kaga nan daga nan ba za ka gane cewar musulunci gaskiya ne da a ce wani abu daban ne ai mutum ba zai yaudari kansa ba amma ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masu gadin su ji abu musu kawai ba wani damuwa to ka roki Allah ya baka kiyayewa wanda za ta dawwama sannan ya ce wa min rahmatu shumuli Allah ka bani rahama wanda za ta game ni ba na samu rahamaniya na wani lokaci ba sannan wa min afiyati wusuliha lafiya kuma ya zama tana tare da ni a kowane lokaci sannan daga rayuwa kuma ya zama rayuwa mai daɗi nake ya zama rayuwa mai daɗi nake sannan wa min al'umri as'adahu a cikin wato shekaru kuma ka bani mafiya sa'ada mafiya dacewa mafiya tsira kan da ya shekarun su tafi a banza sannan abin da ka kyautata mini shi ya Allah to ya zama ya cika sannan wato dabbobi ko ni'imomin da zaka mini ya Allah su game sannan falala da zaka mini ya Allah ya zama abu ne mai dadi a gare ni sannan tausasa min da zaka yi ya Allah ya zama mai amfani a gare ni to wannan dai addu'a ce da Imam Rafa'i yake karantawa kaga da shi yace idza talibta matlaban idan kana nema a wajen Allah to addu'a zaka yi to gashi nan an baka addu'a da wani waliyin Allah yake yi yake karantawa kai ma sai kai kokari ciki sannan yana cewa Allahumma kun, kun lana wa la takun alaina Allahumma ktumna bi sa'adati ajalna wa haqiqna bi ziyarati amalna wa qurna bil afiyati guduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sajali afwika ala zunubina wa mun alaina bi islahi uyubina waj'al taqwaka zadana wa fi dinaka irtijadana wa alayka tawakkalna wa atimadana wa ila ridwanika ma'adana allahumma sabbitna ala nahji al-istiqama wa a'izna fi dunya mujibati nizamati yawm al-qiyamah har yanzu a cikin addu'o'in da yake karantawa wannan addu'a yana cewa allahumma kullana allah ka kasance a gare mu wala takun alaina karka bari a kasance a kanmu Allahumma ktumna bi sa'adati ajalla ya Allah ka bamu dacewa a cikin ƙarshen lamarinmu wa haqqiqna bi ziyadati amalna ya Allah ka tabbatar mana da ƙari a cikin burukanmu wa qarun bil afiyati guduwana wa asalana Allah ka samar da lafiya a cikin safiyanmu da yammacinmu waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana Allah ka sanya zuwa ga rahamarka ne wato wajen makomar mu inda zamu koma zuwa gare shi wasu bu sijali afwika ala zunubina Allah ka zuba wato tsari irin na yafiyarka akan zunuban mu wa mun alaina bi islahi uyubina Allah ka mana ni'ima da gyara aibobin mu waj'al taqwaka zadana Allah ka ƙara mana tsoronka wa fi dinika tijadana Allah ka bamu kokari a cikin addininka wa alayka tawakkalna wa atimadana Allah ka bamu dogaro akanka da kuma wato dogaro da dogara akanka wa ila ridwanika ma'adina Allah ka bamu yarda da haduwa da kai Allahumma sabbinna ala nahjil istiqamati Allah ka tabbatar da mu akan hanya ta daidai wa izna fi duniya mujibatin nadamati yawmal qiyamah Allah ka tsare mu a wannan duniya da abubuwan da zasu wajabta nadama ranar tashin alkiyama wannan ma addu'a ce da bayan Allah suke karantawa ah tana cewa Allah ka kasance a gare mu karka bari a kasance a kanmu sannan Allah ka ba mu dacewa a cikin wato dukkan lamuran mu da ajalin mu idan yazo ya same mu sannan Allah ka ƙara mana cikin burukan mu duk abin da muke buri kaga anan yana faɗa a cikin addu'ar nan yana cewa Allah ka hada samun lafiya a cikin yammacin mu safukun mu da yammacin mu ashe duk abin da zaka yi lafiya ne ke zawa kai idan baka da lafiya duk aikin ya jiga ko da safe ne ko da rana ne sai Allah baka lafiya to shi zaki so mutum yana roƙon Allah ba shi lafiya a cikin dukkan yanayin da yake ciki in babu lafiya to ba abin da zai yi yanzu da safe kana ji da ƙarfi kana ji da lafiya zaka yi duk abin da ka dama kafin lasarin ka dama sai a canja labarin ka sai ka zo ba za ka yi yin komi ba ana cewa sha mana in ruwa ne ba za ka iya sha ba in abinci ne ana cewa ci mana ba za ka iya ci ba tashi mana ba za ka iya tashi ba kuma ɗazu da safe da lafiyanka da komai to shi zaki roƙon mutum ya roƙi Allah ya bashi lafiya a cikin duka abin da yake sannan mutum ya zama wato zuwa ga ramar Allah nan ne makomarsa ba zuwa ga azabar Allah ba sannan Allah ya ya sanya yafiyarsa akan zunuban da mutum yake aikatawa sannan yake cewa Allah ka mana ni'ima da gyara aibobin mu kowa yana da aibin su da yake aikatawa tun Allah maka ni'ima sai ya gyara aibobin naka ga suka aikata su amma ba za a gansu ba sai Allah ɓoye maka ya yafe maka su a duniya ya je lahiran lahiran ma ba za a gan su ba an ɓoye maka su sannan Allah ka ƙara mana tsoronka a cikin komai tsoron Allah a cikin dukkan halin da mutum ya samu kansa yana roƙon Allah ƙara masa tsoronsa a ciki tsoron Allah shi zai jawo ya zama na Allah sannan a cikin addini ya roƙi Allah ya ƙara masa ƙoƙari kar ya iya bashi da ƙoƙari a cikin sha'anin addini gaba ɗaya in ya zama haka to kaga aiki ya lalace sannan ya zama ya dogara da Allah bai dogara da wani ba sannan ya yadda da wato makoma zuwa ga Allah tabaraka ta'ala sannan yake cewa Allah ka tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya najil istiqamati hanya madaidaiciya to kaga ita istiqama wani makami ne a cikin tafiya a cikin sha'anin bayin Allah da ake so mutum ya hau kai ya iya tsayawa cikin duk abin da yake yi kisa alkur'ani ya bi masu tsayawa cikin abin da suke yi wanda zai iya yin abu yau ya yi gobe ya yi jibi kai ya shekara ɗaya yana yi ya shekara biyu yana yi ya shekara uku yana yi to shi ne watakila wanda ya fara taka makamin istikama ya iya tsayuwa ciki shi yasa kullum ka zo sallah sai ka faɗa ihdinas siratal mustaqim kake nema kai ma siratal ladzina an'amta alaihim kullum sai ka yi wannan magana kana so Allah ya baka tsayuwa cikin ibadan da kake yi ka samu tsayawa ba yau kai gobe baka yi ba ko gobe kai jibi baka yi ba a'a kana neman Allah ya saka iya tsayuwa saboda wanda Allah ya musu ni'ima su suke tsayawa cikin ibada amma duk ibada da zaka kama yi yanzu yanzu ne kake yi saboda kana da wani buri akan ta ibada tana gamawa kai ma ka gama ko burin yana samuwa ka dinde to wannan bai zama ibadar da ake nema ba kuma ba a taka komai ba a cikin maqamul istiqamati ba a taka komai ba shi yasa ake so mutum yayi kokari ya iya tsayuwa cikin lamuransa kuma in baka tsaya ba ko me in baka tsaya ba zai samu ba ko me yanzu kai ne kana neman kudi shikenan sai ka fita wajen neman kudin yau gobe ba za ka fita ba jima ba za ka fita ba sai gata a zo a same ka wane ya ne ne kwana ba ka fito da Allah da ya geman ka fito kai ni na gaji alal misali ka ce kai ka gaji kai ba za ka fita ba kana zare wanda ka tara su kana zara kana amfani da su a haka a haka a haka a haka a haka a haka zai yiwu wata rana za a wayi gari baka da komai wata rana za a wayi gari kai ne za ka zo kana zuwa wajen wanda da su ne yaranka kana cewa Allah su taimake ka mana da ne ni da aida a wajen nan ba kamar ni ai kaza kaza kaza amma saboda baka samu istiqama ba baka samu tsayuwa cikin aikin ba shikenan sai a barka sai a barka kaga shi a neman duniya wa sai ka tsaya balle magana lahira yanzu wani mai kudi ne kaji labarin ya ce kai ni kan yanzu alhamdulillah kudin nan ya ishe ni yadda ya kamata na daina neman sa daga yau ko wani mai kudi ne kaji ya bada haka wanda za a kira sunansa a ce a a duniya ko a kasar da kake ko a inda kake ba mai kudi kamar wane kaji ya ce kai shi kan yau alhamdulillah ya kuma cin iyalansa ya zauna ya daina neman kudi yana wato yana cikin istiqamar neman kudi ba zai daina nema ba har ya mutu to amma kana neman Allah ma zaka daina sai ran da kaga dama zaka neme shi ran da kaga ji kuma bai yi ba sai ka bari to kaga aiki ya lalace kenan a duniya ma ba za ka iya bari ka huta ba balle maganar lahira to saboda haka idan kana neman shanin lahiran nan dole sai ka tsaya cikin aikin kuma sai ka yi shi kullum ba fashi babu wani abun da zai zo ya hana kai sai ka samu tsayuwa ciki shi yasa alqur'ani yace mana wa allahu istaqamu ala tariqati la astainahum ma'an ghadaqan wanda suka tsaya akan daidai kan hanyar Allah tabaaraka wa ta'ala Allah zai shayar da su ruwa mai dadi to tsaya wannan ba kawai fada yake da baki ba kuma mutum idan kana rayuwa da shi in bai shi da istiqama sai ka ji kawashe shi wani ne zamu yi abu kaza da shi ka'a wani kan ai shirme ne kawai wani kan wato kaga shi komai nasa ba zai iya tsayawa yayi ba to wannan a sha'anin Allah ba zai je koyi ba inda zai je to saboda haka sai mutum ya samu istiqama sai ka ji alqur'ani yana cewa innal ladzina qalu minallahu summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda suka yi imani da Allah sannan suka tsaya cikin imani suka samu istiqama ba da suka yi imani sun koma sun zauna sun yi shiru bane ba shiru suka yi ba tsayawa suka yi ciki sai aka ce babu bakin ciki a gare su babu tsoro a gare su ta saboda haka ka nemi Allah ya tabbatar da kai shine kamar yadda yake faɗa nan Allahumma sabbinna ala nadil istiqamati Allah ka tabbatar da mu akan tsari na tsayuwa a cikin bauta maka sannan sai yake cewa wa izna fi dunya mujibatin da zama ce yawmal qiyama Allah ka tsare mu a wannan duniyan kar ka wajabta mana abubuwan da zamu yi da dama ranar tashin alkiyama mutum ne yana neman duniya bai damu da me yake ciki ba a halal ne a haram ne a amine ne shi dube da shi ba kawai shi dai ya tara duniya kawai sai ya je lahira an bude kayan sai kuma ya ce kai ya aka yi ne abu kaza kan ya aka yi ne kaza ya aka yi ne kaza yi ta nadama wannan nadama za ta yi amfani wannan nadamar da yayin ba za ta yi amfani komai ba to saboda haka shine aka ce mutum ya nemi tsari daga abun da zai jawo masa nadama a cikin wannan rayuwa ta duniya sannan yake cewa Allahumma khaffif anna sikalul auzar warzuqna aishatal abrar waqfina wasrif anna sharral ashrar wa'ti riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa ikhwanina minan nar ya azizu ya ghaffar ya karimu ya sattar ya halimu ya jabbar ya Allah ya Allah har yanzu cikin addu'o'in da yake yi da bayan Allah suke yi yake cewa Allahumma kafifna kafif anna siqal awdar Allah ka sauwake mana nauyin nauyukan wato irin nauyiye nauyiye da mutum zai iya dauka warzuqna aishatal abrar Allah ka azurta mu da rayuwa ta bayinka na gari waqfi anna waqfina wasrif anna sharral ashrar Allah ka tsare mu ka kare mu daga sharrin masu sharri wa ati riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikwanina minan nar Allah ka tsiratar da wato wuyan mu da wuyan iyayen mu da mahaifan mu da yan uwan mu daga daga wuta ya azizu ya mubayi ya gaffaru ya mai gafara ya karimu ya mai karamci ya sattaru ya mai rufe wa dan adam ya halimu ya mai haƙuri ya jabbaru ya maɗaukaki ya Allahu ya Allahu ta wannan wajen kuma ya ce mana cikin addu'o'in da za ka na yi kana cewa Allah ya sauwake maka nauye-nauye nauyi da Allah zai ya ɗora maka a cikin kowane lokaci ka roƙi Allah ya ɗauke maka wannan nauyi ɗin sannan Allah ya azurta kada ka kashe mala a inji wai warzuqna aishatal abrar Allah ka ka azurta mu da a rayuwa irin na bayin Allah na gari sannan Allah ka tafiyar da dukkan wani sharrin masharranta a gare mu sannan yake cewa Allah ka ka tsiratar da wuyoyinmu da wuyoyin iyayenmu maza da mata da ƴan uwanmu daga wuta ya mai gafara ya mai jin kai ya mai karamci ya mai rufewa mai suturtawa ya mai haƙuri wannan ne duk addu'o'in da shi a bayan Allah suke yi ne har yanzu ya kawo wata addu'ar yace Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu alaina mutashabihan fa'tabil hawa yace Allahumma arinal haqqa haqqan Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ne warzuqna ittiba'a ka ba mu ikon binta wa arinal batila batilan warzuqna al-jinaba Allah ka nuna mana wato mummuna abu mummuna ne ka azurta mu da barin sa wala taj'alu alaina mutashabihan fa atabil hawa kar ka sanya kar ka sanya shi ya zama mana a mutashabih abinda muke gani kaman gaskiya ne sai mu bi son zuciyarmu wannan ma addu'a ce da ake karantawa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka azurta mu da binta ba mun mamaki bane Allah nuna maka gaskiya amma kuma ba zai azurta ka da binta ba sai ya zama baka bin gaskiya wa arinal batila batilan warzuqna ba Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka azurta mu da barinta wala tajalu alai alayya murshabihan kar ka sanya ta zama mana abun jirkici da ba za mu iya ganewa ba fatabil hawa sai mu bi son zuciya to har yanzu dai wata addu'an Allahumma inni a'udhu bika min an amuta fi talabi dunya bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wannan ita ce addu'an da Imam Rufai yake karantawa duka wannan addu'o'in da muka karanta a ciki yana cewa ta karshe Allahumma inni a'udhu bika min an amuta fi talabi dunya Allah ina neman tsarin ka kan na mutu fi talabi duniya a cikin neman duniya da rahmatika ya arhamar rahimin da rahmanka ya mafi jin kan masu jin kai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Allah ya salati wa shugaban annabi Muhammad wa alihi da alayansa wa sahbihi da sabban sa ajma'in gabaki daya walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da yayi addu'o'in sa yin roƙon nan duka addu'o'in da makarantar nan addu'ar sa ta ƙarshe shine yace Allahumma inni a'udzubika min an amuta fi talabi dunya Allah ina neman tsarin ka kan na mutu a wajen neman duniya kan na mutu a wajen neman duniya ashe dan adam zai iya zuwa rayu ya gama rayuwarsa ya mutu a neman duniya neman duniya ke bai nemi lahira ba ko sau daya har mutuwa da zo ta same shi mai sauki ne haka ya faru mai sauki ne ba mamaki bane ka tashi tun daga tashin ka tun daga yarintanka aka nuna maka neman kudi wata da kake zuwa neman kudi kana kana yi kana yi kana yi kana yi har samartaka ta zo har girma ya zo har tsufa ya zo duk wanda ya san ka ya san ka wajen neman kuɗi kawai anan ya san ka bayan nan bai san ka ko ina ba a wannan wajen kake ko kuma mu sake fasara mu ce an san ka wajen neman boko neman duniya ne shi ma yi tun daga daji tun daga daji boko kake ka yi firamare ka yi sakandare ka tafi jami'a ka ƙara wata ka gama jami'an ka yi digiri na ɗaya kana na biyu kana duk rayuwanka gaba daya ya kare aure ka gama boko ka samu aiki misali an dauke ka aiki shikenan nan ma kuma duk ka neman duniyar ne kullum kana office ko kana makaranta in makaranta ne kana can kana koyar da duniya har yanzu har ka tsufa har ka yi ritaya bayan ka yi ritaya ka dawo gida ka nemi jarida kuma duk kana lullubawa kuma har yanzu dai me ake ciki a duniya kai sha'anin lahira da sha'anin Allah baka san shi ba babu labarin sa wurin ka kwata kwata haka ka taso haka ka girma haka ka tsufa haka ka mutu kaga wannan shine wanda ya rayu iya duniya yake nema ba ruwan sa lahira to wannan shine Imam Rufai yace ya Allah ina roƙon ka tsare ni da kan na mutu mutuwa ta ta kare rayuwa ta ta kare ban yi komai ba sai neman duniya Allah karka mu haka to saboda haka kuma akwai wanda hakan yana samun su da yawa mutum yana ta neman kudin sa tun yana yaro har ya tsufa bai taba tunanin a ina ake neman ilimin addini ba bai taba tunanin ya ake neman ibada ba bai taba tunanin ya za a gyara ibadarsa ba ba ruwansa ya gama rayuwar gaba daya in yaga kana karatun qur'ani ko kana karatun addini sai ya ce ayya mu ai da muna yara dai mun dan taba ko sai ce muna yara mu bari mun dan taba kama haka sama sama dai amma dai yanzu kan ai bai iya komi ba wai duk ya kare a cikin neman duniyar sa to idan mutum ya zama haka kaga rayuwa ba ta kyau ba ba samu abin da ake nema ba kuma ba wai ana ga maka haka maka ka nemi duniya bane a ka nema ka nemi duniya ba cikar ka nema ba amma ka gane gidajen guda biyu ne akwai wannan gidan da kake zaune na na ƙaryan nan shine duniyar kenan wanda zai kare akwai kuma gidan da zaka fada na gaskiya shine gidan lahira in ka nemi duniya na awa goma to ka nemi lahira na awa ɗaya awa ashirin da hudu nan da kake tashi awa nawa kake ba wa lahiranka awa nawa kake ba wa duniyanka sallan ma wani da kyar zai yi sallama da kyar zai yi balle a ce ya shiga dariƙa na lazimin safe na lazimin yamma yana waziba a aikin yayi yawa ai yayi yawa yaushe zai yi wannan abubuwan ai yayi yawa abun yana da abubuwan da zai yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me rai zai kuma me zai rai ba sani ba diyabar rayuwa ta kare a shirme kawai kuma shi lokacin yadda ba zai dawo ba ba zai dawo ba ya riga ya wuce ba za a sake yin sa ba to saboda haka kar mutum ya dai mutu amma iya rayuwarsa neman duniya ke bai nemi lahira ba in ce Allah muna neman tsani ka karka kar mu mutu kuma ya zama iya neman duniya muke da rahamar ka ya kai mafi jin kan bayinka to wannan ita ce addu'an karshe da Imam Rufai yake yi kai ma ana so kai koyi a cikin waɗannan addu'o'i kana yi sannan bayan nan ya kawo wata addu'an kuma du har yanzu wanda bayan Allah suke yi addu'a tana cewa ilahi fasadatil uqul fanabtiku min alwujudi wa dallatil ahlam fasartuka fi kulli mawjud wanhar wanharafat wanharaftu fatara fadda'at bi annaka aynul wujud تقدست إلهي من حصر مخلوقاتك وتنزهت إلهي عن مماجزات مصنوعاتك سبحانك كيف يهوم حول حماك العدم وأنت الحق المبين وكيف لا تكتص بوصف البقاء والقدم وأنت رب العالمين ألوذ بك من وهم هلولي يعترف الإلحاد وقيال وجودي يعتقد الاتحاد وضياعة ذهري يبغي في الأرض الفساد أسألك أن تمه إرادتي بإرادتك ومشيئتي بمشيئتك واختياري باختيارك ووجودي بشهود وجودك وحفظني من آه وحفظني من تعدي حدود شريك شريك وأسمني وأهلي من مخالفة الهدي دينك الحنيف وافتح لي أبواب الخير والتيسير وأغلق عني أبواب الشر والتعصير وامنن علي بالفتح الكبير والعطاء الوفير والفضل الغريب إنك على كل شيء قدير نعم المولى ونعم النصير wannan addu'an wannan addu'an bayan Allah suna karanta ta saboda nema a wajen Allah tabaraka ta'ala idan kana da abun nema a wajen Allah tabaraka ta'ala to suna karanta wannan addu'a addu'a ce wanda ta kunshi abubuwa da yawa a cikin ta wanda ya kamata a ce ko mu ya ya yayi kokari ya ya gane menene wannan addu'a ta kunsa saboda masana Allah ne suke addu'a suke roƙonsa yake ilahi fasattul uqul lalle hankula ya ubangiji na hankula sun tabe fanaftiku minal wujudi sai ya zama muna mun wato mun tsatsage a cikin samuwa wa dallatil ahlam dukkan mafarke mafarke da za a yi sun bace fasar duka fi kulli mawjud sai muke idaya ka a cikin dukkan wani abu samin mai wani haribtu na kiɗi mai fatsara sai na gane ko abin da ya fara fitowa fadda'attu bi annaka ainul wujud sai na gane cewa kai ne ainihin samuwa taqaddasta ilahi min hasri makhluqatika ubangiji na ka ka tsarkaka da ƙidayar halittunka wata nazzahata ilahi an mumajazati masnu'atika a ubangiji na ka tsarkaka da cudanya abubuwan da ka sana'anta subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka kaifa yahumu haula himakal adam yaya za a yi kewaye a cikin kewayen iyakarka wanda shine babu wa antal haqqul mubin kuma kai ne gaskiya mabayyani wa kaifa la tattasu bil wasfi al baqa'i wal qadam ta yane ne ba za ka keɓanta da sifantuwa cikin wanzuwa da dadewa ba wa anta rabbul alamin kuma kai ne ubangijin talikai aluzu bika ina kamun kafa da kai ina fakewa da kai min wahami hululi daga rudun alhulul ya tariful ilhad wanda yake jawowa a samu ilhad za mu bayani mai hulul da ilhad wa kiyalu wujudi sannan ya Allah ina neman fakewa da abin da zai ɗarsu a cikin hankali na samuwa ta ya ta idu ittihad wanda zai jawo na samu iltihad wa zai atu zahari Allah ina neman tsari da wato bacin bacin lokacina ko zamanina ya bugi fil ardil fasad wanda zai jawo a samu barna a bayan kasa as'aluka ya Allah ina roƙonka an tamhu iradati bi iradatika ya Allah ka shafe nufina da nufinka wa mashi'ati bi mashi'atika ya Allah ka shafe mashi'ata da mashi'arka wa ikhtiyari bi ikhtiyarika ya Allah ka maida zabi na ya zama zabinka wa wujudi bi shuhudi wujudika samuwa ta ta zama shuhudin samuwarka wa fizni min ta'addi hududi shar'ika sharif ya Allah ka kiyaye ni da yin ta'adda akan wato wato iyakokinka na shari'ar kannan madaukakiya wa asimni wa ahli min mukalafati alhadi dinika alhanif Allah ka kiyaye ni da iyalena da sabawa wato shiyarwa na wannan addinin naka wanda ya kasance ya karkace akan kowane addini ya zama ba addinin da yake kamar sa wabtali abwabul khair wa ta'sir wa taysir ya Allah ka bude min kofofin alheri da kuma sauki wa aglik anni abwabul sharri wa ta'sir Allah ka rufe mini hanyoyi na sharri da kuma wahalce wahalce wa munun alayya bil fathil kabir ya Allah ka mini ni'ima da budi mai girma wa ta'al wafir da kuma bayarwa cikakke wal fadlul gariz da falala mai yawa innaka ala kulli shay'in kabir Allah kana da iko akan komai ni'mal maula wa ni'man nasir madalla da wanda ya riki Allah matsayin majibincin lamarin sa madalla da wanda ya riki Allah matsayin matsayin mai taimakon sa to saura addu'a guda daya ita ce du'a'un yadu biha Imam Ahmad bin Hanbal radiyallahu anhu zamu karanta ta sai mu yi bayanin daga addu'an da Imam Ahmad bin Hanbal Allah ƙara masa yadda ake karanta ta kuma an rawaito wannan addu'an lokacin da Imam Ahmad bin Hanbal ya rasu an yi barki da shi sai a ganshi yana ta alfahari a cikin aljanna yana ta watayawa sai aka tambaye shi ya haka kake watayawa a nan wajen sai ya ce wallahi Allah ya gafarta mini bayan ya gafarta mini ma ya sanya mini wasu takalma na zinare sai aka tambaye shi ta addu'a ke karantawa sai ya ce ga addu'ar da yake karantawa addu'ar da yake karantawa ita ce ya rabbi kulli shay bi qudratika ala kulli shay ighfirli kulli shay wa la tasalani an shay wannan ita ce addu'ar da yake karantawa ya rabbi kulli shay ya ubangijin komai bi qudratika ala kulli shay da ikonka akan komai igfirli kulli shay ya Allah gafarta mun komai wala tasalani an shay ya Allah karka tambaye ni akan komai kaga wannan ai kana ji ka san daman kayan bayin Allah ne to ita yake karantawa ya rabbi kulli shay bi qudratika ala kulli shay igfirli kulli shay wala tasalani an shay to ita yake karantawa to wannan ita ce addu'a ta ƙarshe da mai lubulubu ya kawo a matsayin addu'o'in da ya baka a matsayin tsaraba da yin zaka roƙi Allah kana ɗan roƙon Allah da su duk abin da muke karanta muka ga karantar nan duka ya ɗan baka ne wai ɗan haska maka in zaka yi roƙon Allah to ga irin addu'o'in da ya kamata kai a wannan addu'an da muka karanta ta ƙarshe tana cewa a ilahi fasalatul uqul ya ubangiji na ma'anar ta zamu nemo yanzu bari mu gani ma'anar addu'a ya ubangiji na lalle hankula sun lalace hankula sun baci an gagare hankali ya gagara gane shi hankali ne hankali ya lalace ya gagara samuwa sai muke neman ka ko sai muka muka muka muka muka tsaga muna nema a cikin samuwa sai muna nema a cikin samuwa sannan sai ya ce mafarke mafarke da abin da mutum zai zauna ya nazari a cikin nazarinsa to wannan mafarkin da nazarin da mutum zai yi sai ya jawo muke kidaya ka ya Allah tabaraka ta'ala muke kidaya ka fi kulli mawjud a cikin dukkan komai to anan abin da ake so a fara mana shi ne Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah tabaraka wa ta'ala hankali ya lalace bai gane wane ne alwujudu ba samin me ba sanar tunani da nazari da mafarke mafarke da menene an yi su gaba ɗaya sai ake kidaya almaujudu wanda aka samar da shi yace sai na girkice sai na gane cewa Allah tabaraka wataala kai ne ainul wujudi kai ne asalin samuwa kai ne asalin samuwa zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma taduna min dunihi al-batil ko Allah shine gaskiya ai duk abinda ba Allah ba kam ba ciccin abu ne to Allah shine asalin samuwa to anan wajen ya kawo mana al-wujudu kuma ya kawo mana al-mawjudu idan mutum yana karatun tauhidi za a fara karanta masa tun daga farko a ce masa al-wujudu ko ina ga shine na farko ai shine za a fara bashi samin me samuwa alwujudu samuwa almujudu kuma wanda aka samar da shi to sai yace sai muka gane cewa Allah tabaraka wataala shine ainihin samin me shine ainihin samin me anan wajen wasu bayin Allah suna yaudaran kansu sai su ce wai a cikin dariƙa da faila akwai wahadatul wujud cewa yan dariƙa akwai yan faila suna cewa akwai wahadatul wujud to wahadatul wujud abinda ake nufi da shi shine Allah tabaaraka wataala shine samimme Allah tabaaraka wataala shine samimme kuma kowa ya sani cewar dukkan abin da Allah ya samar kuma shine ake ce masa mawjud abin da Allah ya samar shine mawjud mai samarwa kuma shine alwujudu ko alwujudu ne mai samarwa abin da ya samar kuma shine ake ce masa mawjud samimmen abu to saboda haka ba wanda zai kira kansa alwujudu ai ko akwai akwai wanda zai ce shi samimmen ne sai dai zama wanda aka samar da shi samar da shi aka yi sai dai zama ya zama mawujud amma ba zai zama alwujudu ba to saboda haka samuwa ta Allah ne tabaraka wa ta'ala babu wata samuwa sai ta Allah tabaraka wa ta'ala dukkan dukkan mu nan mawjudatu ne ai wanda aka samar da mu ne amma alwujudu shi ne shi ne Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa sheku Abdul Ghani Nablusi yake cewa kun arifan bi wahadatil wujudi wa qati'an bi kasratil mawjudi yace ka kasance masani da wahadatul wujud cewa Allah tabaaraka wa ta'ala shi kadai ne samimme sannan ka yanke bi kasratil wujudi da sauran samammu abinda aka samar da su a wani jin yana cewa inna bainal wujudi wal mawjudu harfa mimin bihi madarul wujudi tsakanin al wujudu da al mawjudu akwai harfa mimin harafin mimun go da shi ne ake gane al wujudu ba sani ba ko an gane na'am aka ce tsakanin alwujudu da almawjudu harfa mimin ne ko mimun ne a tsakani in ka rubuta alwujudu in ka zaka rubuta almawjudu me zaka saka mimun zaka saka ba to da wannan mimun din ne ake gane alwujudu na'am a ni ne mu faɗa ba ko a da wannan mimun din ake gane al-mawjud ake gane al-wujudu wato idan kana so ka gane Allah tabaaraka wa ta'ala to zaka gane Allah ne da mawjudatu zaka gane shi ko Allah shine al-wujudu to saboda haka sai an sa maka harfa mimin na mawjudu ga mawjudat gaba daya ana ganin su ta ko'ina ko samammu da aka samar da su su sai su jawo sai ka gane alwujudu samimme su mawjudatu to to ba sani wa gana ko ana ganewa ko to wannan mimin din da aka saka a cikin harafin wujudu ya mai shi mawjud din nan shi yake sa su mawjudatun su za su saka gane Allah tabaraka wataala saboda dukan su ai karewa suke yi alwujudul haqiqi Allah tabaraka wataala ko ko ba ga bane samin me shine Allah tabaraka wataala na gaskiya amma dukkan saura mawjudatu ne samammu ne wanda aka samar da su ne kuma za su yi mai za su yi fana'i za su ƙare ya zama babu su ko za su zauna su dawama kullum suna nan ba za su ba zai yi waye ko kana tsammanin sun dawama zatonka kake yi kawai akwai ran da zaka ga babu su amma wujudullahi tabaraka ta'ala yaushe za ce ya ƙare akwai lokacin ai wani zamani ya ce kai zamanin nan ba Allah za a samu zamani amma za a zama za ce ba ka yayi ko ko ba suwa ne ba suwa ne ba suwa ne ina suke a sun kare yayi to ashe alwujudu alhaqiqi huwa Allah tabaaraka ta'ala samin me samuwa ta gaskiya shine samuwar Allah tabaaraka ta'ala shine abinda masana Allah suke nufi da wahadatul wujudi idan suka ce wahadatul wujud amma wai wani sai ya ce a ai wahadatul wujudin nan da ake bada ana cewa komai Allah ne komai Allah shine ma'anar wahdatul wujud ina ko kada da an ce wahdatul mawjud ne ko da an ce wahdatul mawjud mawjudatu sune suka zama aka ce an kadaita su to sai a ce ana nufin me ana nufin komai Allah amma wahdatul wujud aka ce to da man waye yace maka kai alwujudu ne kai kai alwujudu ne ai kuma alwujudatu kasira ko samammu suna da yawa amma alwujudu ba wahid to shikenan dai mu bar magana haka ko an gane da Allahu alam to sai yace mana a tsarkakan Allah tabaraka wata'ala ya jawo a cikin halittun Allah tabaraka wata'ala sannan tsarkakan Allah a cikin dukkan abin da Allah ya sana'anta yace Allah ka tsarkaka yadda mai kewayawa a cikin iyaka zai gama kewayawarsa sai ya ga kaman babu kaman babu yake gani kuma kai ne gaskiya mabayyani kai ne gaskiya mabayyane duk abinda ba kai ba sunansa mai babu ne zai koma asalinsa zai koma asalinsa ya koma babunsa in an kawo shi cikin akwai kai ka kawo shi akwai din kuma za ka mai da shi babunsa ashe alhaqul mubin huwa Allah tabaraka ta'ala tabbacecce wanda yake nan a cikin komai mabayyani shine Allah tabaraka ta'ala yace yayin ne Allah tabaraka ta'ala ba za a siffanta ka da siffanka na wanzuwa ba da kuma dadewa kana nan a cikin komai kuma kai ne ubangiji talibai ashe kaga duk wanda zai siffanta Allah tabaaraka wataala doyen ne yin sai yarda ya gane cewa albaqa'u lillah Allah ne yake da baqa'i yake da wama yake wanzuwa kuma shine ubangiji talibai sannan sai yace Allah ina neman tsari ina neman kamun kafa da kai min wahamil hululi hululi ina neman tsari ina ina ina neman mafaka da kai ya Allah kara garin neman sanin kan nan na samu rudani rudani na ilhad wanda zai jawo mun kafirci ilhad shine kafirci alhulul shine dan adam yana ganin Allah a cikin sa yayi hululin Allah tabaaraka ta'ala a cikin sa kenan to wannan shine hululi duk wanda yake da wannan a cikin zuciyarsa to wannan kafiri ne mutlaqan ba ma musulmi bane ba shi yana tsammanin Allah tabaaraka ta'ala yana sariya yana sauka ne wai a jikin sa yana sauka a jikin sa to shine hulul kenan mai hululi kaga a wannan wajen akwai abun lura da kyau akwai abun lura da kyau kar kai zamani ka san Allah ka je ka kana kana ta hululi kawai ko kana ta hululi kana cewa ka san Allah ba Allah ka sani ba hululi kake yi idan kana jin cewar Allah tabaraka wa ta'ala yana sariya ne a jikinka Allah ne a jikinka yake manne a jikinka to hululi kake kawai kuma ka kafirci saboda haka kar neman saninka ya Allah ya jawo mini wahami na hululi ya zama ina jinka amma kuma na samu hululi wato ma'ana ina ganin cewar kai ne a cikin dukkan halittunka saboda haka idan mutum ya san Allah tabaraka wa ta'ala yana da kyau ya mai da hankalinsa ya gane menene ya fahimta tukunan cikin sanin Allah tabaraka wa ta'ala kada je fahimci wani abu sa wanda ba shi ba sannan sai yake roƙon Allah ya ce kar kayal irin abun da yake zuwa din nan ina jin cewar gani nan akwai ni kar ya jawo mini kuma da ittihad nan ma na ji kadaituwar tawa ce to nan kuma ka kai ittihadi kenan shi yasa shanin shanin bayan Allah nan zan Allah nan ba karamin aiki bane za ka iya gama abinka duka tafi a shirme kawai ya ce kar khayal ɗin da yake ga mini gani nan ni ne gani an yi samin ne ya jawo min da ƙudurta wa raina cewar ni ne samin me ni ne makaɗaici to shi kenan na samu ittihad kenan shi ma faka burji ne kar na ji a raina zai ata zahari tsawon zamanin da nake ciki ya ruɗe ni ya jawo mun barna a bayan kasa ina ganin cewar ma ai ko ma miye din nan ma tun na riga na samu iltihadi Allah ya kiyaye cewar ni ne makadaici ni nake abubuwa to saboda haka wanda ya san Allah tabaraka wa ta'ala shi babu wannan a wajensa ya san cewar Allah tabaraka wa ta'ala shi ke gudanar da komai kuma bai mai da Allah ya mai da shi hululi ba ya yi hululin Allah tabaraka ta'ala a cikinsa ba ba haka ba ne ko kuma bai mai da Allah ya zama shi ba a ba haka ba ne saboda ka duwa ne zai ce maka wai akwai wani abu a cikin dariƙa ko akwai la wai in kai za a ce komi Allah ne komi Allah ne subhanallah babu komi dai da za ka fahimta a ciki sai dai ka fahimci wahadatul wujud samin me makadaici wanda shi ya samar da samuwa shine Allah tabaraka wataala shine abin da ake faɗa maka amma in ya zama ba haka kake ji ba to da sauran aiki sannan yace to mun ja lokacin ko yace Allah ka maida mashi'a ta cikin mashi'arka ya zama duk abin da zan yi Allah kai zaka yi kaga nan wani sai kuma hululin ya yi tsammanin ya koma Allah ne ai ba ka koma Allah wani na faɗi haka sannan ya zama dukkan zaɓi na zaɓinka ne ka yi fana'i cikin Allah ta baraka wa ta'ala ba wai ka koma Allah ba ka yi fana'i cikin Allah ta baraka wa ta'ala daman kullum mana alaiha fan dama a fannin kake kariya ka kare dama ya zama zaɓi na cikin zaɓinka sannan wa wujudi bi shuhudi wujudika Allah ka maida ni samuwar tawa tana shuhudin alwujudu samuwa ta tana shuhudin alwujudu alwujudu kuma shine Allah tabaaraka wa ta'ala kulli ma siwa Allah mawjudat duk abinda ba Allah ba samammu ne to ya zama ni shuhudi na yana shuhudin alwujudu ne ba yana shuhudin almawjudatu bane an fahimta ko ko ana ji dai to sannan sai ya ce Allah ka kare ni bayan haka bayan ka tsabtace min imanin nan nawa ka bani saninka to Allah ka kare ni da yin ta'addi akan kuma iyakoki na shari'ar kannan mai girma kaga bayan an gama sai aka dawo kuma bayan an san Allah tabaraka wataala an shiga duk wani nau'in da mutum zai iya shiga ya rudu cikin sanin Allah sai ce Allah in ka kare ni da wannan to Allah ka bani tsayuwa cikin tsayuwa cikin iyakokinka kuma na shari'ar ka madaukakiya ashe idan ka san Allah tabaraka wataala ba za na kokowa da kai wajen shari'a ba babu kokowa da za da kai yanzu kan maganar shari'a Allah tabaraka wataala kai ne ma akan gaba saboda kai kafi kowa sanin me ake ciki amma wanda wai yana tsammanin ya san Allah tabaraka wataala amma in an zo kan maganar shari'a Allah tabaraka wataala kuma shari'o'in Allah yana ketara su yana shiga iyakokin Allah to ya koma can kasa kenan an bar shi a can baya sannan ya ce Allah ka kare ni da iyalaina kar mu saba wa shiryarwar kannan na addinin kannan madaidaici wanda ya samu sani Allah tabaraka wa ta'ala shine za ka gan shi yana tsayuwa akan addinin Allah ya karkace akan dukkan wani addini sai addinin Allah tabaraka wa ta'ala yake sannan ya karasa da cewa Allah ka cika mini ka buɗa min kofofin alheri da sauƙaƙawa ka rufe min duk wani kofofin sharri da tsanantawa Allah ka mini wato budi da kofin alkhairi mai girma ka bani abubuwan bayarwa masu girma ka bani falala mai yawa kai mai iko ne akan komai to wannan ne shine a takeice ma'anar wannan addu'an da aka kawo mana ita a wannan wajen sannan kuma addu'a ta karshe da ya kawo mana ita ce addu'an Imam Ahmad bin Hanbal radiyallahu anhu da yake yi wanda ya je lahira Allah ya gafarta masa ya samu gidan aljanna addu'ar ita ce ya rabbi kulli shay bi qudratika ala kulli shay ighfirli kulli shay wala tasalani an shay to kana jin wannan addu'a ka san damun ya ko ya maida komai yayi fana cikin Allah tabaaraka ta'ala Allah kai ne ubangijin komai da ikon ka ne komai yake yiwa sai Allah ka gafarta mu akan komai kar ka tambaye ni akan komai ya mayar duka to wannan addu'a ita ce Imam Ahmad bin Hanbal yake yi Allah ya gafarta masa ya bashi gidan aljanna saboda haka da shi yace idza talibta matlaban adimta fa dairuhu yadri wa ma daraita irfa'u ma yadurru ludfan minhu la tattahiman ilaha na fatuqzala idan kana da matsalab to ga addu'o'i an baka addu'o'in bayin Allah masana Allah da irin roƙon da ake yi wa Allah din kai ga su an baka idan kana cikin gidan shari'a ne ga addu'o'in masu shari'a an baka idan kana cikin gidan hakika ne ga addu'o'in masu hakika an baka saboda me ya kare ka cikin abin da kake ciki kawai irin wannan addu'a da karanta yanzu kana ikirarin kai masanin Allah ne tabaraka wataala to kana roƙon Allah ya saita abubuwan ka su zama haka kar ka je kana yin wani abin da ba shi ba a ciki to bayan wannan kuma zai kawo mana falalan yin addu'a abinda zamu daura a gaba kenan insha Allah zai kawo mana falalolin yin addu'o'in in kai addu'a wani irin falala zaka samu sannan me yasa zaka yi addu'a a karba me yasa zaka yi addu'a ba karba ba dole irga mana abubuwan da yake jawowa saboda haka da shi yace idza talibta idan kana nema matsalaban abun nema to abun neman kan nan shine addu'a to ga addu'o'i an baka an karanta su sai mu yi kokari a ciki Allah ba mu ikon karanta waɗannan addu'o'i albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mu'jizar sa albarkacin shoti jani da karamar sa albarkacin shi Ibrahim da faidar sa albarkacin alqur'ani da ayoyin sa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-ma'ublik الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين